بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل في الورع في حالة التعلم روى بعضهم حديثا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء إما أن يميته في شبابه أو يقعه في الرساتيق أو يبتليه بخدمة السلطان فهما كان طالب العلم أورع كان علمه أنفع والتعلم له أيسر الحمد لله الحمد لله نعم فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الورع wanda yake bayani dangane da tsantsani game da abin da ya shafi cin haramun fi halatar ta'allumi a lokacin da mutum yake neman sani a lokacin da mutum yana almajiri yana neman sani a wannan lokacin ubangiji subhanahu wata'ala zai jarrabe shi da rashi to idan ya samu kanshi cikin waɗanda ba su da kada ya zamanto a kullum addu'ar shi shine yaki halak yaki haram ya zamanto yana kokari addu'arsa ta zamanto yaki halak ce haram Allah ya mana maganinta Allah ya mana kariya da ita rawa ba'aduhum hadithan fi hadal bab shashe daga cikin malamai na musulunci sun rawaito hadisi a wannan babe wanda yake bayani dangane da abin da ya shafi tsantsani ga barin cin haramu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan hadisi an jiyo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala haqiqa ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace man lam yatawarra'a fi ta'allumihi dukkan wanda bai yi tsantsani ba ya zamanto baya jin tsantsani game da abin da ya shafi cin kowace irin dukiya shi inda ya samu bishasha ya ji daɗi ba ruwan shi daga wata hanya ce wannan bishashar za ta zo ta to duk wanda ya zama to shi kawo mace-mace ne lamarin shi a cikin neman ilimin sa ba ruwan shi da tsantsani mazala ce ibtalahu Allah ta'ala bi ahadi thalathati ashiya ubangiji subhanahu wa ta'ala zai jarrabe shi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku Allah ta'ala zai jarrabe su da shi na farko imma an yumita fi shababihi imma dai Allah subhanahu wata'ala ya amshi ransa a lokacin da yake cikin kuruciya mutumin da ya zamanto make-make ne lamarinsa almajiri ne yana neman karatu amma shi ne bige-bige ya buge wancan ya kaɗe wancan ko ina ya shigo biya tsoron shi aiki to sai Allah ta'ala ya kaddara tun a Allahul mahfuz kafin a ashe shi yana daga cikin halaye na wannan bawan bawan nan namu mutum ne wanda yake mai kutsa kutse ba ruwan shi da halak ba ruwan shi da haram shi inda ya cika cikin shi wanda komai zai iya cika cikin shi to mu ba shi rayuwa kada shekara 25 dai na'am yana tsananin kuruce shi yana cikin kuruce shi kawai he aji kawai an ce wani ya rasu jiya mahu muna tare da shi da dala ce yi to haka ne hukumun lahi la ajaba babu mamaki hukumcin Allah ne ku ce kya akwai wata buga da yawa wani mutumin shi ya kira yanzu rannan yana cewa ba shi da kuɗi kawai ya kira wani ya ce mishi za a yi sabka ɗari uku ya ce kowace sabka aka jika goma goma yana ga wajen miliyan uku aka turo mishi yanzu muna ga watakila ma kudin bai wuce ba ya taba ɗari biyu a ciki yana ya barwa magada ko an gane ko duk wanda ya zama baya takar tsantsan wajen abin da zai shigo bakin shi da abin da zai saka a jikin shi da abin da zai hau a kullum shi dai kawai yaki halaka yaki haram ne ko to wani shi tun da wuri Allah ta'ala yake kauda shi daga duniya ba zai ci ba moriyar kuruce shi na farko kenan au yuqi ahu fir rasatiq ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara zaman shi a cikin kauyayyuka ya zamanto kullum yana cikin kauye in ka ganshi a birni zawa yayi siyayya malami ne gashi nan amma saboda harkokin shi bije-bije ne shikenan sai Allah ta'ala ya afkar da shi da zama a ƙauyayyuka cikin mutane wanda suke ɓungurmayin jahilai wanda ba sa iya bambancewa tsakankanin malami da kuma mai samu a cikin harkar almajirci shikenan sai ya zauna a cikin mutane wanda 'yan ƙauye ne ba ruwansu da karatu barantana hal yanzu har su zo ya koya musu sannan kuma ba ruwansu da wani ƙura'anin ka da sauransu inda ba ka samu kai ba ka da albarkar makaranta shi kenan Allah ta'ala ya jarrabe shi da zama da irin wa'annan mutane gashi nan ya haddace alƙur'ana amma ba mutumin da zai zo ya ce ya koya mishi aya ɗaya a cikin alƙur'ani amma inda zai ce yau ya buɗe fada ta ba da laƙani na yin arziki kwana ɗaya kwana biyu kwana uku yanzu ga an cika gidan shi aka ce malam na gwarai ya zo shi ya ga ta cika gidan shi to to amma shi ga jinin da adal qur'ani kankan ko mutum ɗaya ba samu Allah ya jarrabe shi da zama irin wannan kauyayyuka gashi nan wannan dai ka sani da kuka tashi ba karatu ba komai kawai rana ɗaya ce yayin mulkin annabi kawai ya ce shi ma zai raka warkar da mutane kaga ana ta zuwa gurin shi ana ta amsar magani amma kai kuma gashi da qur'anin naka mutane ba su rama da imaninka Allahu akbar
alkar ka fama ka yi ridda wani za ka ji yana shi ko ta wata irin hanya kuɗi ya zo shi na'am wallahi zai iya ci haka wani za ka ji yana faɗa la hawla wala quwwata illa billah to sai Allah ta'ala ya jarrabe shi da zama a ƙauyayyuka arrasati su ne alƙura alƙaryu ƙauyayyuka allati takthuru fihi aljuhal wanda jahilai suke yawaita a cikin wannan ƙauyayyuka wanda kuma la yumayyizuna bainal alimi wal jahil wanda ba sa iya bambancewa tsakankanin malami da wanda ba malami ba su inda kawai an ce wannan mutumin yana bada yana yana yin ruwan sama shikenan shine malami kowace irin buga buga zai wannan shine malami aka ce wannan mutumin yana rufa ido shine malami kowane irin shirme zai shine malami wannan amma kai da ka tsaya a hanya mai kyakkya kana karanta alkur'ani ko za ci ki hal a gurub da shi je yau ne ba irin su bane masu kyana Allah ya ruwa ga gana ta kokari ba amma saboda ba hanya ɗaya ka bu ba sai Allah ya sa ka kawai a cikin jama'a da ba san ma wane ne malami wane ne jahili na uku kuma aw yabtali yahu bi khidmati sultan ko kuma Allah ta'ala ya jarrabe shi da yi wa sarki hidima sai ya zamanto ilimin sa ya zamanto hujjatun alaihi ne la hujjatun lahu na'am gashi na yana da ilimi amma kuma kullum hama yake za a iya kare gwamnati kullum hama yake ya za ya kare wani kuskure da aka yi a ƙasa ya kare shi ya ce kawai ai gwamnati ba ta da laifi wannan laihinku ne talakawa ku a kullum shi in wata fita za ta hoto ta karkacewa hanya to shi ne zai fara sa hannu a ciki kuma ya zaɓulo mata aya ko hadisi na ƙarya ya ce kawai kuma haka ne wani abu ko shakka babu mun gane da kyau da wani haka ne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku malami in ya ce ba zai tsaya ba akan daidai ku to Allah ta'ala baya barin shi haka nan na'am sai zama to ba fan kamal ba yake so yi yana za a raka damawa da shi a kulla da shi a sunce da shi a shiga a fita da shi ko shi kenan amma kuma akwai dokoki na da da dama wanda zai gani wanda sun saba wa Allah ta'ala kuma ya sa hannu a ciki ya yi wa shugabanni biyayya ya yi musu hidima a wannan bangaren ko Allah ya sa ya zama to yana zaune a kauye ko kuma Allah ya amshi ransa tun yana yaro to amma ala kulli halin wannan hadisin bai inganta ba Mm. fa mahama kana talibul ilmi aw ra'a duk lokacin da ya zamanto dalibin ilimi yana da kwai tsantsani wato wannan hadisi bai inganta ba amma kuma ba shi yake nuni akan cewa ba dalibin ilimi ya shantake ya abin da ya ga dama a yayi ta kokari akwai hadisai da dama wanda suka yi bayani akan abin da ya shafi tsantsani gabarin cin haramu ga hadisin Nu'man ibn Bashir an Nu'man ibn Bashir wanda yana cikin sahihain innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubahati kara'in waqa'a fil haram kara'in yar'a hawla al-hima na'am yushiku an yuwaqi'ahu na'am kaga wannan hadisin ba wai ɗalibin ilimi ba kowa daga cikin bayin Allah an umarce shi da ya guje wa shubaha ya zamanto yana da kwai tsantsani ga barin cin shubaha ballantana kuma cin haramu mun gane da kyau ya ce duk lokacin da ya zamanto ɗalibin ilimi yana da kwai tsantsani gabarin cin dukiya wanda take da shubaha a cikinta to kana ilmuhu anfa'a iliminsa ya kasance shine mafi amfani saboda idan aka ga cewa kana taka tsantsan da kowane lokaci iya abin da Allah tabaraka wata'ala ya halitta maka ne za ka yi kokari akan ka kare ba ruwanka da abin da ya zamanto harkar da kasan a cikinta akwai rufa-rufa ba ruwanka da harkar da ya zamanto kasan cewa ɗari bisa ɗari haramu ce kai dai za ka yi harka wanda take ta halak komin kankantar ribar da harka ta halak take da kwai kafi fifita ta akan harkar da a cikinta akwai riba mai yawa amma kuma akwai sabawa Allah wata'allumu lahu aisara sannan kuma neman ilimi ga shi wannan mutumin da ya zamanto yana kiyayewa dokoki na Allah zai zamanto mai sauki ne a gare shi saboda a kullum in kana so ilimin ka ya taru ya yi albarka shine ka dinga yin kokari kana yin aiki da abin da ka koya na'am yin aiki da abin da ka koya shi zai sa ka yi kokari ka yi ilimi mai yawa cikin lokaci kankani amma in ya zamanto baka yin aiki da abin da ka koya sai ka yi ta tara karatun ka yi ta tara karatu amma kuma ba a ganin hasken karatun a tattare da kai saboda baka yin aiki da shi na'am وفوائده أكثر ومن الورع الكامل أن يحترز عن الشبع وكثرة النوم وكثرة الكلام فيما لا ينفع وأن يتحرز عن أكل طعام السوء إن أمكن لأن طعام السوء أقرب النجاسة والخيانة والخيانة na'am wa fawaiduhu akbar sannan kuma zai zamanto shi irin mutumin da ya zamanto yana taka tsantsan a lokacin da yake cikin kuruciya a lokacin da yake neman ilimi yana kiyayewa dokoki na Allah to fa'idodin da zai yi ta samu zai zamanto suna da kwai yawa sun yawa sama da fa'idodin da mutumin da baya taka tsantsan zai samu wa minal wara'il kamil yana daga tsantsani wanda yake cikakke an yahtariza an shibai dalibin ilimi ya tsaro daga cika cikin shi Mm, ya tsaro daga cika ciki a lokacin da mutum yake cikin neman ilimi kada ya saba wa kanshi kullum sai ya ji babburi in ya fara cin abinci na'am
an gane na'am ko maka da nama a kawo maka ka yi dabara kaɗan seta kalkaci da yawa ko hura a kama ta sha galas ta sha madara da sauransu yi dabara ka daidaita kada ka sha da yawa da ka cika cikin ka halin fashi ma zamanto ya muka wahala wannan ɗalibin ilimi ba a san shi da haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ma mala adamiyyun bi'an sharran min batni dan adam bai cika wata saninta ba bai cika wata jika ba wanda ita ce mafi sharri a tattare da shi sama da cikinsa na'am
bi hasabi bin adama ukulatun yudimna sulbahu zala ya ce ya ishi dan adam waɗansu 'yan lomomi wanda zai tsaye daga dan bayan shi da su fa in kana la mahalata fa thuluthun li da'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi zala ce idan ba makawa dole ne dan adam sai ya ci da yawa to ya kasa gidan na- cikin nashi gida uku kashi ɗaya ya zuba abinci kashi ɗaya ya zuba abin sha kashi ɗaya kuma ya bari saboda numfashi ya shiga ya fita mun gane da kyau na'am sannan kuma na biyu wa minal wara'il kamili an yata an yahtariza anin naumi a katsiratin naumi ko an katsiratin naumi yana daga tsantsani wanda yake cikakke an yahtariza wato ɗalibin ilimi ya tsaro an katsiratin naumi daga yawan barci kada ya zamanto yana da yawan barci na'am in ya zamanto mutum gashi yana karatu yana neman ilimi amma shi kuma yana da kwai bala'in barci sai ya kwanta tun karfe tara na dare sai tara ta safe zai tashi na'am awa goma sha biyu ko to wannan barcin ya yi yawa na'am kuma duk da haka in ya tashi karfe tara da hallo kuma yana da kwai barcin rana fa. akwai kailula da yake yi. ina gama ɗalibin ilimi da kailula an gane barci mai yawa ba na ɗalibin ilimi ba ne kada ka yi amfani da damarka a lokacin da babu wanda yake yi maka fada ka yi ta shantakewa ayarka ka yi ta barci ka yi ta barci to sai ya zamanto lokacin da ya kamata kai ka wa wani fada baka tara ba abin da za ka yi wa wani fada shikenan ka wara wa mutum fada akan karatu ya ce kai kai ne kuma ya kai tsoro ka kyale amma inda a ce ka tara abin da za ka yi wa mutum hada shi kenan in ka mishi ya san cewa a lokacin da kake shi shi ba ka tsaya ba haka nan mun gane da kyau wa kasratil kalami fi ma la yanfa'u sannan kuma ɗalibin ilimi ya tsaro daga yawan surutu cikin abin da baya da amfani duk abin da baya da amfani a fada idan aka zauna hira ta duniya kafi kowa iya zance kafi kowa surutu amma a hirar taka da zaka yi ta minti talatin ta awa guda ta minti arba'in ba za ka iya kawa aya ɗaya ko hadisi ba wanda kawai fa'ida ce kawai wanda la fa'ida tafi kalamika ba wata fa'ida ko ta biya a cikin wannan zancen naka ka tsaya ka shirya wannan ka shirya wannan ka hana mai karatu karatu ka hana mai hutu hutu ka hana mai son wata hira mai mahimmanci hira mai mahimmanci wannan bai dace ba ɗalibin ilimi ba a san shi da aka ba ɗalibin ilimi ya zamanto mai lazimtar yin shiru ne fi jami'i a hawalihi illa fi ma kana kalamuhu aksar fa'ida min sukuti a kowane lokaci ya zamanto ya lazimci shiru sai dai cikin abin da zancensa ya fi yawan fa'ida sama da yin shiru ɗin nashi idan ya zamanto ana wata tattaunawa ce kana da waɗansu ayoyi ko hadisai wanda idan ka faɗa zai zamanto matsalar ta kau dama saboda rashin aya ne ko hadisi ake taja ka sani wannan mazauna ɗin haka take in za ka kawo magana taka ni in kawo tawa shi ya kawo tashi ba wanda magana shi za ta zamanto hujja a addini mun sani amma mutum ɗaya daga cikinmu ko ƙaramin cikinmu ya kawo aya ta zamanto hujja ce a kanmu gabaki ɗaya za mu bar wannan rikici da to kuma kai kana da ayar ko hadisi shikenan sai ka kawo saboda a huce wannan gurin ga amfanar da bayan Allah wa an yahtariza wa an yataharraza an akali ta'ami suqi in amkana sannan kuma yana daga cikin tsantsani wanda yake cikakke mutum ya tsaro daga cin abinci na kasuwa abinci wanda ake yin shi a otal ba wai sai ka tafi kasuwa ba eh, abinci na otal mutum ya tsari daga shi in amkana wannan idan ya yi amma abin da ya sa malamai suka faɗi haka saboda abinci na kasuwa abinci ne wanda zai iya yiwa almajirai wanda suke bukatar su ci su zo su gurin su zai tsaya wanda shi kudin abin da ya zamanto an sa ido a cikin shi ga wani ido amma ba shi da karfin da zai iya siyan wannan abinci to abincin albarkaci tana ɗan rabuwa. Kai kwa ɗalibin ilimi ya kamata abincinka wanda za ka ci a cikin gidanka ne. Wani almajiri ma bai gan shi ba tun da kowa da ya yi bara ya ce sadaka sadaka ka ce mishi albaka hakuri. Bai gani ba barantana ma hal ya lasa baki. Zai zama to ka tabbatar wa kayanka albarkashi. To shi ko a kullum idan kana cin abinci mai albarka sai ya zama to jikin naka yana girkuwa da abinci mai albarka. Amma in ya zama to larura ta bukatar da kai zuwa ga cin abincin na kasuwa wannan babu laifi idan larura ta bukatar da kai zuwa ga cin abinci na kasuwa wannan malamai da yawa sun tafi akan cewa ba laifi sai dai kuma lokacin da zaka ci ka yi kokari ka suturtu iya gwalgwadon suturtuwa shine ko irin mutum matar shi ta tafi wanka shi bai je shi gidansa ya ci a zuba mishi tuwo ya ci saboda da kudin shi da komi ko kuma irin ka tafi wani gari kasuwanci kai bai yi batun da sai ka raka cewa saboda kankanta ka raka cewa alka dawa maka tuwo tun da sai ka tayi kasuwa da shi saboda da rana da dare in lokacin abinci kawai huduwa za ka yi kaci to shi kenan wannan babu laifi idan ka je ka in ka saya sai ka yi kokari iyayen da dai idan abincin ya shigo hannunka za ka kare shi daga idanuwan mutane da sai ka yi dabara ka ci kayanka in gane da kyau ce li anna ta'ama suqi aqrabu lin najasati wal khiyana saboda abinci na kasuwa shine mafi kusanci ga fadawar najasa sannan kuma shine mafi kusanci da yin ha'inci a cikinsa saboda a cikin abincin kasuwa zai iya yiwuwa da ni da kai da shi kowa ya bada ce a zuba mai abinci na dala hamsin hamsin amma haka na wani yafi na wani yawa an gane ko ko ni saboda mun saba da su su zuba mun da yawa ko kuma su zuba muku na daidai da kuɗinku ko ya zama to an rage muku ma a cikin na daidai kudin naku wani za ka ji ya ce kai wani ka mutsa da ce mai koto ya dan kara ma kaɗan shi kuma wancan da bai ko magana a kyale shi a haka nan sannan kuma bayan shi irin almajirai wanda suke da kwai a karamar zuciya za ga irin wannan gurin za ga ana ta dan doce-doce dai ba laifi wani almajirin ya shigo gurin da ake sai da abinci da ne da yi wance-wance amma so yake san ɗaya wani kaya ga gurin da zai zama to ana ha'inci a ciki gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya karanta albarkar gurin mun gane da kyau idan koda za ka ce in ka saya to ka tafi gida da shi wa abadu an zikirin da وأعرض عن ذكر الله وأقرب إلى الغفلة مم.
ولأن أبصار الفقراء تقع عليه مم.
ولا يقدرون على الشراء منه فيتأذون بذلك فتذهب بركته shi kenan ya ce wa abadu an zikirin lahi sannan kuma shi ne mafi nesanta daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ba lallai ba ne shi wannan mai otal lokacin da yake dafa abincin na yana ambatan Allah cikin cikin dahuwar da yake an gane ko ba lallai ba ne kuma duk wanda ya zo otal kin nan idan ya siya abinci in zai ci abinci zai ce bismillah ba kowa ba ne wanda ya salla dubba na cin abinci kai ku saboda kai za ka siya ba za ka zo ba ka zauna ka ce kai duk wanda ka sai yana siya abinci a gurinka in kana so da ka siya a gurinka in ya zo in zai fara ci abinci ya ce bismillah to na ji a kalmalan malima an gane da kyau to kaga shi kuma ambatan Allah yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin sabubba waɗanda suke korewa shedan idan kuna so ku kore shedan daga cin abinci tare da ku shine ku ambaci Allah in kuna so ku kore shedan daga cikin gidajenku lokacin da za ku shiga gidajen naku ku ambaci Allah lokacin da kuka zauna akan kujera za ku ci abinci ko akan tabarma za ku ci abinci to ku ambaci Allah to sai ya zamanto a kowane lokaci a kowane halaye naku shedan ya gudu daga gare ku amma muddin a otal shi wancan an kawo mishi abinci kai an kawo maka ni an kawo mini shi an kawo mishi shi kenan daga cikin mu ɗaya sai bismillah tiran shi daban ni da zan ci kuma bismillah kai baka yi bismillah shi bai yi bismillah kaga dole shedan ne za a samu gurin zama shi wancan wanda ya bismillah din zai yi makwabtaka da shedan ne amma dai ba za su ci ba a cikin kwanan shi amma dai kam a kusa yake da su wancan bai yi ba ambatan Allah wancan bai yi ba ambatan Allah duk yanzu dan ka zo ka zauna a otal an kama maka abinci zaka ci shikenan duk wanda aka ka ce kai ce bismillah zaka ci abincin gare kalka bata mu guri kaga ya wani ma ya zazzage ka ce na ga ka kai ka ce na ki banna ce bismillah in ku da abin da zaka yi kai abin da zaka yi sai zaman to hal wani rikici ya afku mun gane da kyau to wannan abu adu an zikirillah sannan kuma wa aqrabu ila al-ghaflati shine mafi kusanci zuwa ga gafala duk lokacin da ya zama to shedanne sun shigo guri to a wannan gurin dole ya zamanto gafala ta afku amma in ya zamanto shedane sun ragu da guri to sai ya zamanto nutsuwa ta zo ta gafala ta tafi da lokacin da guri ya zamanto ana yawan ambatan Allah a gurin to sai shedane su gudu guduwar shedane shi zai sa waɗanda suke gurin su samu kansu cikin nutsuwa amma lokacin da ya zamanto shedane suna guri sun yawa ko to ambatan Allah shi zai tafi da gurin kuma sai gafala ta zo ta mun gane da kyau Mm. wali anna absaral fuqara'i malam yace sannan kuma saboda hakika idanuwa na masu karamin karfi idanuwan almajirai ta kawwa alaihi tana afkuwa akan wannan abincin na kasuwa wadan za ga cewa sun zo sun tsaya sun yi zuru sun kwara muku ido su- kuna cin abinci suna kallon ku da ka dan motsa kamar ma za ka dan sha ruwa ko wani abu in kai wasa wani ya tafke wannan jintarar da aka ba ƙara baka ce ƙariya ne ba ku da haƙuri ku yi haƙuri ina zuwa in baka samu su ba hannuwa mun gane da kyau to saboda absarul fuqara idanuwa na masu ƙaramin ƙarfi ta taqawa alaihi suna afkuwa akan wannan abincin amma kuma wala yaqdiruna ala shira'i minhu ba su da iko akan su yi wannan abinci ba za su iya siyan wannan abincin ba saboda ba su da kuɗin da za su siya in fala dala hamsin ake yin da to wani a cikinsu ya mafi sati bai ga- bai kama hamsin tashi ta kan shi ba barantana akwai gurin da in ka je ka karamar fala ita ce ta jaka guda akwai otarkin da in ka shiga kai ma ka sa abin da ka shiga in fala biyu aka maka da kai da abokin gabo in ka tashi fiat mai aku za ka ɗauka ka bada wani lokacin mai aku ce ma kaɗan take a wani gurin Mm, takobi ta yi kaɗan ya ce ta kace ta kai kaɗai to zai ruwa mai karamin karhi in yace shi ya tsaya ma ba cutar kai shi bane zai kana ta fama da rammaji da miya da kaza da kaza ka je ka shiga hotelkin da kai kadai zaka ci abincin jika biyar a zama ɗaya na'am fayata'azzauna bidhalika sai su waɗannan almajirai su cutu bidhalika saboda wannan abincin da suka gani wanda ba za su iya siyan shi ba fatadhhabu barakatuhu sai albarkar shi ta tafi da ya zamanto sun cutu su ba za su iya siye ba sai sadaka ta mai da miyau kawai sai ta haɗe miyau daga ƙarshe kuma albarkar sai ta tafi na'am حكي أن الشيخ الإمام الجليل محمد بن الفضل رحمه الله كان في حال تعلمه لا يأكل من طعام السوق وكان أبوه يسكن في الرستاق ويهيئ له طعامه ويدخل إليه يوم الجمعة فرأى في بيت ابنه خبز السوق يوما فلم يكلمه سا- ساخطا عليه فعذر, فعذر ابنه وقال ما اشتريته ولم أرضى ولم أرضى به ولكن أحضره شريكي فقال
to shikenan hukiya to amma ƙarasa shi dai فقال له أبوه لو كنت تحتاط وتورع عن مثله لم يجترئ شريكك عن ذلك na'am hukiya an hakaito da labari anna shekh al-imama haƙiƙa dattijo na musulunci al-imama shugaba al-jalila mai girma muhammad ibn al-fadl shi muhammad ibn al-fadl shine muhammad dan fadl Allah ta'ala ya ji kansa da rahama kana fi hali ta'allumihi wannan babban malami ya kasance a halin da yake neman ilimi a lokacin da yana almajiri ya kasance laya a kuma min ƙwa'ami suƙi baya cin abincin kasuwa a lokacin yana almajiri kuma ya shigo birni ne ma a lokacin ya shigo birni neman ilimi amma kuma baya cin abincin kasuwa wa kana abuhu yaskunu fi ustaq mahaifinsa a alfadlu ya kasance yana zaune shi kuma a ƙauye ar-rustaq ita ce alƙaryatu an gane ko ar-rasatiq mun karanta jami'in sa ne kenan can mahaifinsa yana zaune a ƙauye wa yuhayyi'u lahu da'amahu mahaifinsa ya kasance yana shirya mai abincinsa daga can ƙauye sa a dafa mishi a gyara mishi a mishi dambu da sauransu wanda in aka kawo mai din sati ya ishe shi ya ci wa yadkhulu alaihi yawmul jumu'ati wannan mahaifin nashi din ranar juma'a din a sati yana kawo mai wannan abincin a din sati sai ya kawo mai abincin ya tattala mishi ga kwaki nan ga dambu nan ga sugan takaro nan da sauransu wanda kawai in ka tashi silalawa ce za ka yi ka ci kayanka mun gane da kyau din sati sai ya kawo mishi ya ce kada ya ci abincin kasuwa ana nan ana nan wata ranar juma'a da ya zo shi cikin gidan yaron nashi fara'a fi bai tibinihi khubza su yauma wata rana sai ya ga gurasa ta kasuwa a cikin gidan ɗan shi ya zo shi ya tardo wata gurasa a cikin gidan shi kuma ya san wannan gurasa ɗin ba ta gidan bace ba ta can bace da aka kawo shi ya san wannan kayan kasuwa ne aka siyo daga wata otal aka kawo falam yukallimuhu sakhitan alaihi yana shigowa da ya ga wannan gurasa din mahaifin shi bai mai magana ba saboda fushi da ya akan shi ran mahaifin ya ɓaci mahaifin shi ya damu ya ce kai da kake so ka yi karatu mai tsafta ni da nake so ka yi karatu mai albarka cikin ƙanƙanin lokaci a ce ka yi karatu mai yawa mai albarka fa'ata da rabu nuhu sai ɗan nashi ya kawo hamzarinsa zuwa ga mahaifin wa ƙala mashtaraytuhu wa lam arda bihi yace baba ce wallahi ba ni na siya ba wannan gurasa din da ka gani ba ni na siya ta ba wa lam arda bihi kuma ni dama bin yadda ba da a kawo min abincin kasuwa in ci dama ni ma bin yadda ba yanda ba ka so din ni ma ba na so walakin ahdarahu shariki sai dai abokin karatuna ne ya so ya kawo ce amma ba ni na siyo ba sannan kuma ni bin yarda da a kawo ba abokin karatuna ne ya gaya akwai bukatar a ce mun ci abinci shine ya je siyo ya kawo mu ci da ya gaya wa baban shi haka faqala lahu abuhu sai mahaifin nashi ya ce da shi law kunta tahtaqu da a ce ka kasance kana yin ihtiyati kana kewayewa baka cin abincin kasuwa wa tatawarra'u an mithlihi kana tsantsani gabarin cin abincin kasuwa irin tsantsani mai tsawo mai tsanani lam ya ji tare sharikuka ala zalika da abokin tarayyarka abokin karatunka da bai yi da bai bigi kirji ba akan siyowa abincin kasuwa ya kawo wato kai ka ba da dama ya ce da a ce abokinka ka nuna mai cewa kai ko ba ka son a kawo maka abincin kasuwa ka nuna rashin jin daɗinka da kuma damuwarka a kan shi da abokin karatun naka da yi maka da ya bugar kirji bai siyo kun gane da kyau wato wannan yake nuni akan cewa idan ka ba da dama shine ake aikata sabo a gabanka inda za a aikata wata lalata wani abokinka yana zauwa gurinka in ya zo shi yau in zai zo shi yana zaune kana zaune kuna shirar da shi saboda rashin kulawa ta kai kunna ta shi ya sha a gabanka to yanzu gaba shi ɗaya zo ko to gaba su biyu za su zo na'am
yanzu in wani ya shigo cikin ɗakin ka ya ji warin taba in ka ware kamun kama wallahi ba ni ba na sha a gani in ka ce wani ne ya kawo ka ce kuma ni bin raba da mashayanta ba ta da a haba wani yardalka da shi da a ce kana taka tsantsan a kanta da ba zai ba zai shigo maka gidan ka ya sha taban nan ba da a ce kana taka tsantsan ka nuna kyamar ta ko ba zai zo fadar ka ba ya sha in zai zo fadar karar da ya fara sha kamar wujiga wujiga cewa in za ka sha ta to za mu iya rabuwa da kai saboda wannan abu ne wanda yake saban Allah ne da manzon shi sallallahu wannan fadar ko mun kafa ta ne saboda mu dinga fa'idantar da junanmu yanzu shi kenan yanzu gaba in ma yana da niyyar sha ya tsaya ya shanye kayan shi sannan ya zo muku wataƙila sai ya ma dan sha halawa da sauransu in ya zo dai ba za ku ji warin ba to amma in ya zama to ka buɗe kafa kuma daga ƙarshen aka yi magana ka ce kai ba za a ɗora maka laifi ba ka ce ni kun taɓa ganin ta a hannuna ni bin yadda da ita ba kuma bin yadda da mashayanta ba amma kuma a shigo cikin gidanka ana ta lalata irin gida na taru mu kwana wanda zai buɗe kafa ta masu shan shisha da sauran su zo gidan shi su sha shisha to ko shi ba ya sha kada ya tunanin cewa ya kubuta daga wannan laifi din na'am
saboda ya ɗarme musu gindi ne akan za su shata a gurin da hukuma ba za ta gansu ba saboda wata in suka shigo gidan nashi ma sun sa sakata za su shiga su yi abin da suke so kuma ya haƙare kuma a hutu shi kenan shi ya ba da mafaka ga waɗanda suke masu sabon Allah subhanahu wa ta'ala na'am وهكذا كانوا يتورعون فذلك فلذلك فلذلك فلذلك وفقوا للعلم والنشر حتى بقي اسمهم إلى يوم القيامة وهكذا كانوا يتورعون الشيخ الإمام الزرنوجي yace haka malamai suka kasance suna tsantsani idan ba ka son abu to ko abokinka ba za ka so shi ba tare da shi in zai yi abun wannan to ba zai ba kana nan ce in wani guri za ka so in ka so abincinka in dai na kasuwa ne kada ka zo min gidana da shi ka tsaya ka cika ka can a titi kada ka zo min da shi dan ni ko robar mace ba na so a kawo min ya za a ni bin sayo karin mace ba amma ta raka shigowa gidana tana akwai roba ta nan an gane ko ya ce to haka nan malamai suka kasance suna tsantsani ga barin cin abincin kasuwa wani zalika wifi kulil ilimi saboda haka ne ma aka katartar da su ga ilimi wanda yake na gaskiya wannan shiri da kuma yaɗa shi zuwa ga al'umma hatta baƙi ya sumuhun ila yawmin kiyama har dai sunan su ya wanzu har ya zuwa ranar tashin alkiyama kuma za a yi ta ganin sunayensu na'am na'am ووصى فقيه من جهاد الفقهاء طل- طالب علم فقال له عليك أن تتحرز عن الغيبة وعن مجالسة المكثار Mm.
وقال إن من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضيع أوقاتك shi kenan wa wasa faƙihun min zuhadil fuqaha'i faƙihun wani babban malamin fiqihu daga cikin masu gudun duniya daga cikin faƙihai wa wasa ɗaliba ilimin ya yi wa wani ɗalibin ilimi wasiya faƙala lahu alaika an ta taharraza anil giba ya ce da shi yana umartalaka ka tsaro daga yi da mutane ɗalibin ilimi fadar shi ba ta yi bace da mutane da caccakar mutane wa an mujala satil miktar sannan kuma ka tsaru daga zama da waɗanda suke da kwaikwaɗon harshe don mutumin da ka san mai surutu ne mai yawan zance ne ta ba aya ba hadith kawai surutu ne to wala ka nisance shi wa ƙala ya ce da shi inna man yukuthirul kalama haƙiƙa mutumin da yake yawan zance mutumin da yake da yawan surutu yasriqu umuraka yana sacewa rayuwarka ne ana sacewa rayuwarka saboda wannan hirar da ka tsaya kake saurara tashi a cikin lokacinka ne ko zaka iya bata awa ɗaya yana maka wannan surutu din in ka tashi da mai kafa idan to a cikin wannan surutun nashi wata aya wanda da ka ji wanda da baka santa ba wani hadisi aka fassara maka wanda ka ji wanda da baka taba jin shi to kuma wannan dai rayuwa ta ka ta tafi ya sace maka ita wa yudayyi'u awqataka sannan kuma yana tozar maka da lokutanka ne a kullum in zaka je gurin mutumin da yake da yawan surutu mutumin da yake da hira za ku zauna da shi ku yi hira ka ce ka tafi wajen shi ku gaisa minti talata amma ya kare ka kafa awa biyu a wajen shi in ka tashi kuma kai ba kama san me ka fa'idantu da shi ba a wannan hira tashi ba labarin da bai baka barantana ya sa maka sanin sira ta waɗansu daga cikin magabata inda a ce zai zauna ma maka tarihin wayansu kakanninku da sauransu wanda za ka fa'idantu ka riƙe yanda aka yi kaza aka yi kaza kaza ya shigo garin nan wannan ya ka fa'idantu amma kawai hira zai maka kawai irin ta abin da ya shafi ta yau da gobe irin hirar duniya ya dafo maka aka yi kaza aka yi kaza kai wani da ya siya kaza din nan yayi kaza yayi kaza yayi kaza wancan ma da aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza to yanzu wannan zancen in ka tashi ka wuce wata fa'ida za ka fa'idantu da shi amma yanzu inda za zai tsaya maka bayani ya ce lokacin kakanninmu da ransu kaga lokacin daga nan aka tashi za a tafi kano lokacin da ake zuwa a raƙumi ya aka ji akwai wata ƙauye kaza a guri kaza aka yada zango a nan to wanda suke siyan goro da sauransu a nan ake kaza ake kaza ake kaza wannan zai sa wata ran aka tashi neman labari irin na ƙauyayyuka da kuma irin tahiya ta magabata da sauransu wannan za ka iya cewa wani abu akai amma irin zance ne da gobe me za ka fa'idantu da shi irin surutun da baya da fa'ida ko kaɗan to kada mutum ya zauna a irin guraren waɗannan mutanen na'am ومن الورع أن يجتنب أهل الفساد والمعاصي والتعطيل ويجاور الصلحاء فإن المجاورة مؤثرة لا محالة وأن يجلس مستقبلا للقبلة ويكون مستنا بسنة النبي عليه السلام ويغتنم دعاء أهل الخير ويحترز عن دعاء المظلومين malam ya ce wa minar wara'i yana daga tsantsani wanda yake cikakke an yaji taniba ahlal fasad wato mutum ya nisanci zama da ma'abuta barna duk mutanen da ya zamanto masu rashin kunya ne fada ta wanda suke ba su da kunya ba sa ganin kimar bayin allah na gari za su iya aikata don abin da suke so to wannan fadar ba taka bace tafi karfinka ɗalibin ilimi kada ya zauna irin wannan duk fadar da ya zamanto annanimai suna da yawa a ciki ko duk fadar da ya zamanto akwai akwai annamimai a ciki shine wanda za su iya haɗa ka da ɗan uwanka za su iya rikita wani da wani za su iya kaza za su iya kaza su ne ahlul fasad da iri-irinsu masu girman kai da sauransu to wannan fadar ka nesance ta wal ma'asi sannan kuma mutum ya nisanci zama da waɗanda suke ma'abuta saban Allah ne manya-manyan saban Allah saban Allah duk wanda ba masu ba yana saban Allah amma akwai saban Allah wanda ake ce da shi kabira minal kaba'ir waɗanda suke aikata manya-manyan laifuffuka to kada su zama to abokan kan irin mutane waɗanda suke mazinata irin kasancewa wannan fada ce ta masu zina ko wannan matattara ce ta 'yan luwaɗi ko wannan matattara ce ta barayi ko wannan matattara ce ta mashayan giya to kai kokari ka raba kanka da waɗannan guraren in kana da aboki ma kai kokari ka fasa mu'amala da shi dan zai iya janyo maka matsala mun gane da kyau wata aqil sannan kuma ɗalibin ilimi ya nisanci waɗanda suke zama da ma'abuta zaman banza ya nisanci ahalatta aqil wato masu zaman banza duk wanda ya zama to kawai zaman kashe wanda ne yake ba shi da aikin fari ba shi da na baki to kada ka dinga zama da shi wannan zai koya maka kai ma kashe wando din mun gane da kyau halu ta'dir su ne irin kamar wanda za ga cewa shi a gidansu ba a sa shi ba a hana shi zai ya zawa fada ya zauna tun karfe 8 ta rana azzuhur ta yi ana sallar azzuhur ya je gidansu ya dauko tuwo ya ci bayan azur daga an dan jima ki mahallu an dako banci an aje kuma fadar marece za ta hau hal magriba hal karfe 10 ta dare kawai shi in dai ka zo ka in kaga bayana to yana barci in ka ga baya fada to yana barci ko kuma ya yi wannan mai ake ce mashi elimite ko wani abu ya je share ɗaya ya shiga wani lungu yana hira ko ka gan shi yana ya kara sallaje da dala ashirin biyu shi ya hana ɗiyar mutane barci mun gane da kyau to ka kaura cewa irin waɗannan mutane duk mutanen da za su zama to masu zaman banza ne ba hori ba baki ba arabi ba boko ko ina ka taba shi shi kawai shi baya yi ka gan shi karen yayi wanka da safiya hoto ka ce makaranta za ka yi ce wallahi ban fara ba karatu halin za a gaba ka fita daga rakon ne ya ce to zancen yaushe tun da ya mulki zuwit ya shiru ka ce yanzu kuma wata kasuwanci kake ce wallahi azab na muke kawai ya kawo maka da ya karshe abu kada ka sake mishi wata tambaya ya ce azab na suke kawai to sai ya kaurace mishi wa yujawiru sulaha idan mutum yana so ya ci gaba a cikin harkar tafiyarsa shine ya dinga abokantaka ya dinga makwabtaka da mutanen kirki ya dinga zama da mutanen kirki waɗanda za a gan shi tare da su su zamanto mutanen kirki ne wanda suka san kimar bayin Allah suka san kimar musulmai suka san kimar malamai amma ya zamanto za ka zamna a fadar da suke ahlul fasadi ne wanda muka faɗa ta farko annamimai to su komai za su iya yi fadar da ya zamanto masu aikata manya-manyan laifuffuka ne mazinata ko 'yan luwaɗi ko 'yan kaza ko 'yan kaza su ma akwai ayyuka na banza da za su iya koya maka hakanan idan ka zauna a fadar waɗanda suke masu zaman banza ba su da aikin yi dama din fadar da za a ga cewa da kowane lokaci in ka je ka tarra mutane a gurin ka san wannan fadar ba ta Allah ba ce na'am da kowane lokaci kawai in ka je ka akwai wanda za ka same shi kawai yana nan ya- ya ɗora shayi ba shago bai ke buɗe ba komai ba in a gindin shagon shi ne ma da dama dama amma ba a gindin shagon shi ba ba a gindin kaza ba ba a gindin kaza ba. kawai da kowane lokaci tana nan fadan nan in ka je ka ba a lokacin da zaka je baka rasa mutane a gurin ba saboda akwai waɗanda suke masu rayata wanda ba su da aiki kenan ina ne da kyau na'am
to sai mutum ya kokari ya- ya ya kiyaye waɗannan guraren zama ya dinga abokantaka da mutanen kirki wanda za su dinga ɗora shi akan hanya mai kyakkya fa innal mujawarata mu'athiratu saboda haƙiƙa makwabtaka da mutanen kirki za ta yi tasiri a tattare da kai duk mutumin da ya zama to yana so ya zama mutumin kirki halayen shi su canza daga kan halayen da yake yake kai na rashin kirki shine ya kokari ya dinga zama tare da mutanen kirki wannan zaman da su idan mala'ikan rahama suka zo su ba za su ce ba kai wannan baka tare da su baka da ilimi baka da karatu baka da kaza a har kai za su shafa in ana wata karantarwa ana wata faɗakarwa ka yi ƙoƙari ka je ka shiga ka launa ka laura kai marhaba ta same ka sai ya zama waɗansu ayyukan da kake aikatawa a bara a yanzu kana ma nadamar aikata su da kai waɗansu ayyukan da kake aikata maras kyau a nan da wata ɗaya za ka raka nadamar aikata su da kai to amma ya zama to kullum za ka raka cakuduwa da mutanen banza sai dai su dinga sa maka san duniyar a ranka san morewa da cin duniya da holewa ya zama to a kullum baka nadamar abin da ka aikata na rashin kirki a kullum marabu ma kake da irin wannan aikin na rashin kirki na'am sannan kuma ya ce mu'athiratullah mahalata ko ba makawa dole ne tana tasiri wa an yajlisa mustaqbilan lil qiblata sannan kuma ya zauna lokacin da yake karatu idan zaka yi karatu tilawa ce zaka yi nazari ne zaka yi to ka zauna kana mai fuskantar alqibla wannan haka ya kamata inda zaka yi karatu karatun alkur'ani ne za ka yi ko karatun fiƙihu ko karatun hadisi ka yi alwalla ka zo ka zauna ka dinga fuskantar alƙibla saboda alƙibla ita ce mafi ɗaukakar ɓangarorin nan na na na wannan na na hudu guda ɓangarorin nan guda hudu gusum arewa yamma gabas to alƙibla ta fi kowace kyau wa yakuna mustannan bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zamanto a kowane lokaci mutum mai kokarin yin aiki ne da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mustannan ma'ana amilan bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai yin aiki ne da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa yaqtanima du'a a ahli alkhairi sannan kuma ya dinga ribatal addu'ar mutanen kirki ya yi ƙoƙari ya dinga ribatar addu'a daga wajen ma'abuta alkhairi su ne malamai waɗanda suka kiyaye ƙimar malamci suka kiyaye dokar Allah suke karantar da alkur'ani da sunna ta ma'aiki suke karantar da bayan Allah addini na musulunci akan fahimta ta magabata na ƙurai to ya dinga kokari yana ziyartar su lokaci zuwa lokaci ya dinga neman addu'a a wajensu wannan zai sa addu- rayuwarsa ta yi albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga dukkan waɗansu shararruka wanda miyagun mutane suke nufinsa da shi wa yahtariza an du'a'il mazlumin sannan kuma ya tsaro daga addu'ar waɗanda aka zalunta addu'ar al-mazlumin sune mutum ya ji tsoron cin haƙƙin bayan Allah idan zaka ci haƙƙin bayan Allah to kada ka ce kai dan kana malami idan jahili ya ce maka Allah ya isa ba za ta kama ka ba da kai malamin da shi jahili din ku duka Allah ya halicce ku kuma Allah ta'ala ba a zalimin sarki bane kada ka ce kai dan ka haddace Qur'ani ka ce ai kana da damul ka ci dukiyar duk wanda yake ba jahi- ba malami bane kana ci go yace Allah ya isa in yace maka je ka Allah ya isa in ka ce mishi in kana so yi Allah ya isa dubu mu dare daya za mu tashi mu wanke kanmu an kare wannan Allah ya isa tashin ɗaya ko in so dubu za ka yi ta Allah ya wanke kan ba zai wanke ka ba na'am saboda baka nemi a wanke ka ba baka nemi zaman lafiya ba zaman lafiyar ka shine ka guji cutar da bayan Allah wattaqi da'watal mazlumi fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab Na'am.
haka maza Allah ya ce ka guji addu'ar wanda aka zalunta dan ba wani shamaki tsakankaninta da Allah ba ta da wani shamaki yana yi yana cewa Allah ya saka mun ba haka ya faɗa ba shi kenan Allah ku zai saka mishi wa izzati wa jalali da ansuran na kawo ba da hini ba sai yana jin larabci ba kai kana jin larabcin naka da sauransu za doka za ta yi aiki a kanka mun gane da kyau na'am
حكي أن رجلين خرجا في طلب العلم للغربة وكانا شريكين في العلم فرجعا بعد سنين إلى بلدهما وقد فقه أحدهما ولم يفقه الآخر فتأمل فقهاء البلدة وسألوا عن حالهما وتكرارهما وجلوسهما فأخبروا أن جلوس الذي تفقه في حال التكرار كان مستقبلا للقبلة والمسر الذي حصل العلم فيه والأخرى كان karu والآخر كان مستدبرا للقبلة ووجهه إلى غير المصري فاتفق العلماء والفقهاء على أن الفقيه فقه فقه ببركة ببركة استقبال القبلة إذ هو السنة في الجلوس إلا عند الضرورة وبركة دعاء المسلمين
fa inna li misra فإن المصر لا يخلو عن العباد وأهل الخير فالظاهر أن عابدا من العباد دعا له دعا له في الليل na'am hukiya an hakaito mana da wani labari an da rajulai ne kharaja fi talabil ilmi lil gurba hakika waɗansu ɗalibai guda biyu waɗansu mutane guda biyu sun fita neman ilimi sun tafi bakunta wani gari saboda neman ilimi irin a irin wannan zamani na yanzu mutum ya tashi ya tafi neman karatu wani gari to da shi da abokin shi sai suka tashi suka tafi wani gari neman karatu wa kana sharikaini fil ilmi sun kasance abokanan tarayya ne guda biyu a cikin karatu na ilimi din suna zuwa makaranta tare kuma mustawansu guda ɗaya ne nubo ɗinsu guda ɗaya ne faraja'a ba da sinina ila baladihima suka je can suka zauna suka yi karatu shekaru da dama sai kuma suka dawo bayan shekaru suka dawo garinsu wa qad faquha ahaduhuma wa lam yafqihi al-akhar da suka zo a yanda suka zo yanda aka tsince su shine ɗaya daga cikinsu ya fahimci addini na musulunci fahimta wanda take kyakkyawa amma shi kuma ɗayan bai fahimce shi ba tare suka tafi kuma lokacin da suka tafi makaranta irin a ce daga nan in ɗalibai za su tafi makaranta a ce kowa izukin shi goma goma yanzu kuma da suka je kowanne sumuni sumuni ake koya mishi kuma tare suke rubutu tare suke karatu tare suke komai tare suke ɗaukar littafi kuma su je makaranta amma kuma da suka dawo sai zaman to ɗayan ya yi karatu mai kyau ɗayan kuma gashi nan dai kawai gashi nan gashi nan ne fata'ammala fuqaha ulbaldati sai faqihan wannan gari ɗin da suka dawo garin nasu na asali malaman fiqhu malaman da suka fahimci addini na musulunci sai suka lura da kyau sai gane cewa lalle wane ya fahimci addini amma shi kuma wane ana nan dai da saura wasalu an halihima wa takrarihima wa julusihima to malaman sai suka yi tambaya game da yanayin da suka tsinci kansu a can da suka je waɗannan ɗaliban biyu da suka tafi neman ilimi a can garin yaya lamarinsu ya kasance wa takrarihima sannan kuma yaya suke tattasa karatu da shi wanda ya yi fiƙihun da shi wanda bai fahimci addinin ba tattasa karatunsu so iri ɗaya suke yi ko kuna ɗaya ya ɗara ɗaya wajulusi ma sannan kuma idan suka zo za su zauna su yi karatu wani irin zama suke ina suke fuskanta alƙibla suke kallo ko kuma ba alƙibla ba fa ukhbiru sai aka ba su labari cewa anna julusan ladhi tafaqqa fi halit takrar hakika zaman wannan malamin da ya fahimci fiqhu a lokacin da yake muraja'a lokacin da yake bibiya karatun da aka koya mishi kana mustaqbilan alqibla ya kasance yana fuskantar alqibla ne a lokacin idan zai yi nazari in zaka shigo gidan shi sau goma in zaka tarro shi sau goma za ga inda yake kallo alqibla ce wani misran ladhi hassala al-ilma fi sannan kuma inda yake fuskanta yana kallon mafi yawan garin da ya tabbatar da ilimin ne a cikinsa wato lokacin da ya tafi su waɗannan ɗaliban da suka tafi karatu bayan sun koyi karatu suna fita ciskadi to amma ciskadi in suka fita suna fita yammacin gari ne shi ɗayan in ya tashi yanzu in za ka kallaci cikin gari ina za ka kalla yanzu ka fito yamma in za ka kalla cikin gari gabas za ka kalla sannan kuma ita ce alƙibla hannu to shi ɗan haka ne zaman shi gabas yake kallo kuma cikin gari yake kallo amma wal akharu kana musaddibiran lil qibla wa wajhuhu ila ghayril misr shi kuma ɗayan ya kasance yana kallon yamma idan suka zo su idan suka zo su bayan gari din shikenan kawai sai ya kallaci yamma hallo daga nan ma ya ƙara gaba wajuhu ila ghairil misir fuskar shi kuma bata kallon garin shine yamma yake kallo kun gane da kyau to fattafaqal ulama wal fuqaha sai malaman garin da faqihai suka yi ittifaqi akan cewa ala annal faqiha akan hakika wannan wanda ya fahimci addinin na musulunci faquha ya fahimci addini na musulunci ne bi barakatis istiqbalil qibla saboda albarkar wannan fuskantar alkiblar da yake a lokacin da yake cikin muraja idan kana karatu ka yi dubara kujerar ka ta diga kallon gabas in takara kake in tilawa kake in nazari kake inda kana so ka gane da kyau mun gane da kyau idh huwa sunnatu fil julus saboda fuskantar alkibla wannan ita ce sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wajen zama idan mutum zai zauna ya fuskanci alƙibla wannan ita ce sunna illa inda darura sai dai in larura ce ta buƙatar da shi zuwa ga ya zauna ba yana fuskantar alƙibla din ba irin in ya zamanto mutum yana cikin banɗaki zai biya buƙatar shi kaga wannan larura ce ta kai shi to wannan ba zai zauna ba ba zai tsuguna ba yana fuskantar alƙibla wannan ba sunna bane fuskantar alƙibla a wannan lokacin sai ya fuskanci inda ya dace a nan kun gane da kyau don in ma a daji ne zai biya bukatar shi mazala ya yi hani game da abin da ya shafi fuskantar alkibla ko ba ta alkibla baya ko bai alkibla baya ko kuma ya zamanto irin tilawa idan suna tilawa ba shi kaɗai ba ne irin an yi da'ira ne an yi kuri sai zamanto wani lokacin yana samun kanshi a damar malami wani lokaci yana samun kanshi a hagun ɗin malami wani lokaci yana samun kanshi a yammacin gari a yammacin da'ira wani lokaci yana samun kanshi a gabacinta to zo ne ita ma larura ce ta bukatar da shi zuwa ga magana amma in dai ala ikhtiyarihi ne to yuhabil an ya kula mustaqbilan lil qibla ya yi ta kokari akan ya ga cewa ya fuskanci al qibla mun gane wa bi barakati du'a'il muslimin sannan kuma ya fahimci wannan addini na musulunci saboda albarkar addu'a ta musulmai na wannan garin fa'innal misra la ya hudu anil ubadi wa ahlil khair to ba ƙiƙa babban gari baya wafanta daga bayan Allah waɗanda suke masu bauta ga Ubangijin sannan kuma baya wafanta da mutanen kirki don wani birni idan ka je ka za ka samu mutanen kirki da kuma kishiyarsa ba wani birni da za ka je ka ce ai duka garin nan ba mutumin kirki dukkaninsu lalatattu ne ba za ka musu zubin gora ba ana iya samun ɗaiɗaiku sai dai ka ce mutanen banza ɗin sun fi mutanen kirki yawa amma a ce babu duka a ba a yin wannan to fazahiru mabayyanin zance anna abidan min al-ubadi haƙiƙa wani mai bauta daga cikin bayi na Allah subhanahu wata'ala ba su bauta da alahu fil laili ya yi wa wannan mutumin da ya fahimci addini na musulunci addu'a ta alkhairi a cikin dare daga cikin bayan Allah na gari yamma daga cikin malaman da suke karatu a wajensu ɗaya daga cikinsu da dare ya ce Allah wane alherin nan da yake mu Allah ka ka biya shi Allah ka saka mai da alkhairi shikenan kuma sai ya zamanto ya fahimci addinin na musulunci mun gane da kyau yasa namu alfursa mutum ya kokari ya tayinta in Allah ta'ala ya dan hore maka da nima ko ko ka dan ce kai kokari ka je ka wajen dattijawa wanda kake kyautata musu zato ka nemi addu'a a wajen su na'am dan baka san addu'ar wanda Allah subhanahu wata'ala zai amsa maka ba ta dalilin sa kai kai ta yi wa kanka sannan kuma ka dinga nema a taya ka da addu'a amma kada ka ka ce kuma kana bada kaya amma kai baka addu'a idan zai zama to in aka maka magana wai kuna addu'a cewa ne ya fi miliyan goma abin da na kashe akan addu'a din na a sayo wannan harkar da ta sayo mu gaba amma shi kuma bai taɓa ba tashi cikin dare ce Allah ya kama mana ya za ka ɗauki yan barema kuma kai baka aiki ba za ba za a amsa maka ba dole su za su taya ka ne su za su taya ka ne kai kai ne mai abin dole ba za mu ka aiki eh yawa ba za a maka abin da ya kamata ba na'am فينبغي لطالب العلم ألا يتهون بالآداب والسنن فإن من يتهاون بالآداب يحرم السنن ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض ومن تهاون بالفرائض حرم الآخرة bayan baji li ɗalibin ilimi ya yi kamace ga ɗalibin ilimi Allah ya tahawuna bil adabi wa sunan kada ya wulakantar da ladubba waɗanda cewa ma'aiki alaihi salatu salamu ya aikata su wanda ma'aiki alaihi salatu salamu ya kwadaitar a kansu da kuma sunnoni na ma'aiki alaihi salatu salam kada mutum ya dinga yin wasa da ladubba da kuma sunnoni abinda ake cewa al'ada su ne abubuwan da ya kamata a ce mutum ya siffanta da su masu kyawu kuma abubuwan da ya kamata a ce mutum ya guje su daga cikin abubuwan da suke da kwaimu ya kokari ya kula da waɗannan irin haƙuri irin gaskiya irin riƙewa darajar mutum irin siffantuwa da siffofi waɗanda suke masu kyawu da amana da sauransu da zamanto ya siffantu da waɗannan abubuwa haka sunnoni na ma'aiki alaihi salatu wassalamu abubuwan da ma'aiki ya kudaitar akan aikata su kuma ya dawoma akan aikata su kuma ba tare da suna nuni akan cewa farilla bane ba wa yi su wanda mutum ya kokari ya dinga yin su yana abin da ya shafi raka'atul fajri yana abin da ya shafi as-salatu bin ni'al yana abin da ya shafi a raka'o'i kafin az-zuhur da bayan az-zuhur da raka'o'i kafin la'asar da raka'o'i bayan magriba da irin azumi na litinin da alhamis da irin azumi na salasatu ayyami min kulli shaharin da irin sadaka ta boye da sauransu waɗannan dukkaninsu yana da kyau mutum ya saba wa kanshi dan fa inna man yatahawun bil adabi hakika dukkan wanda yake wulakantarwa da ladubba abubuwan da ya kamata a ce ya ladubtu da su ya wulakantar da su to yuhramu sunan za a hana mai abubuwan da suke sunnoni ne na ma'aiki za a hana mai cin moriya da su wa man tahawana bisunan to dukkan wanda ya wulakantar da sunnoni kwa hurimal fara'id shi kuma da haram da haramta mai farillai ba zai ci muriyar farillai ba haka wa man tahawana bil fara'id dukkan wanda ya wulakantar da farillai baya zawa da salloli yanda ya kamata yana yin sallah da amma baya yin ta yanda ya kamata yana yin ta kojila kojila baya yin azumi yanda ya dace baya yin kaza yanda ya dace baya yin kaza yanda ya dace kaga hurimal akhirah daga ƙarshe za a hana mai gida na lahira zai zamanto ya yi batan batakalkal shi ba a nan ba shi ba a can ba hasirar duniya wal akhira zalika huwa al-khusranul mubin na'am
وينبغي أن يكثر الصلاة ويصلي صلاة الخاشعين فإن ذلك عون له على التحصيل والتعلم
wayan bari an yi kuthira salata ya yi kamace ga ɗalibin ilimi ya dinga yawaita sallah ta nafila cikin dare da kuma sallah ta nafila cikin yini wai salliya salatul khashi'ina sannan kuma idan ya tashi zai yi sallah ya dinga yin sallah irin sallah ta masu kiyayewa dokoki na Allah ya zamanto sallah shi ba fafar fafar bacci wuf wuf wuf a ya zamanto sallah ce wanda take cike da nutsuwa sallah ce wanda ba gaugawa a cikinta da kiyayewa dukkan dokoki da haƙoƙi da sunnoni da wajibai da mustahabbai a cikinta fa inna zalika aunun lahu haƙiƙa yawaita yin sallah da kuma yin ta kamar yadda ma'aiki ya koyar da ita wannan zai taimaka mai alatta hasili akan tabbatar da karatun da yake yi wa ta'allumi da kuma ci gaba da neman ilimin nasa na'am أنشدت لشيخ الجليل الزاهد الحاج نجم الدين عمر بن محمد النسفي كل أوامر والنواهي حافظا وعلى الصلاة واظبا ومحافظ ومحافظا واطلب علوم الشرع وجهد واستعن بالطيبات تسير فقيها حافظا واسأل إله واسأل إلهك حفظ حفظ حفظ حفظك راغبا في فضله فالله خير حافظا na'am unshittu li shaykh al-imam al-jalil wato an saba mana waka da shaykh ga dattijo al-jalil mai girma az-zahidi mai gudun duniya al-haji najmuddin wato wanda ya nufaci dakin Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke farillar da take kansa ta hajji najmuddin tubraro na addini shine umar bin muhammadin nasafi shine umar dan muhammad an-nasafi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an saba mana waka ga shi wannan malami yake cewa kullil awamiri wan nawahi hafiza wa ala salati muwadhiban wa muhafiza واطلب علوم الشرع وجهد واستعن بالطيبات تسر فقيها حافظا واسأل إلهك حفظ حفظك راغبا في فضله فالله خير حافظا أتي كن حافظا كذا من تومي كياي واني sau da kafa lil awamiri ga umarnannuka na Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama wannan wahi da kuma hane-hane hannunnuka na Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama abubuwan da Allah da ma'aici suka yi umarni akan aikata su to kai kokari kana kiyayewa wajen aikata su abubuwan da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama suka yi hani game da aikata su kai kokari ka nisance su wa ala salati muwaziban wa muhafiza sannan kuma wa kun muwaziban ka kasance mai dawwama ne ala salati akan bayar da sallah a cikin lokacinta wa muhafizan sannan kuma mai kiyaye ta ne ta hanyar zawwa da ita da rukunnanta da sunnoninta da wajibabbinta kamar yadda ma'aiki ya koyar da ita wa dulubu ulumar shari'i sannan kuma malam ya ce ka yi kokari ka nemi ilimomi na addini na musulunci ka nemi sanin yadda ake karatun alkur'ani ka je ka yi karatun tajwidi ka fahimci yadda ake karanta alkur'ani ka san yadda ake karanta fatiha ka iya karatun taras ka iya karanta su falaki da nasi da sauransu da surori waɗanda suke na ƙasa wanda za su dinga wato maimaituwa a gare ka a lokacin da kake cikin sallah sannan kuma ka fahimci yadda ake yin tsarki yadda ake yin alwala yadda ake yin sallah din da yadda ake azumi da sauransu ulum dai na shari'a ta musulunci waje har ka yi ta ƙoƙari ka bayar da matuƙar ƙoƙarinka ka ba zama wajen neman wannan ilimi wasta'in bi tayyibati to kuma ka nemi taimako wajen cimma burinka ka zamanto malami wanda ya fahimci addini na musulunci a mahanga ta magabata ta hanyar aikata ayyuka waɗanda suke na gargaru tasir faqihan hafiza za ka zamanto malami wanda ya fahimci addini na musulunci kuma wanda yake mahaddaci gashi ka haddace sunna ta ma'aiki ka haddace ayoyi na alkur'ani sannan kuma ka zamanto ka fahimci addini saboda dama addini shine qala Allahu qala rasul addinu qala Allahu qala rasul qala sahabatu laysa bitamwish an gane ko al-ilmu qala fi haddathana wa ma siwahu wa waswasu shayatin an gane ko haka wani ya faɗa wato al-ilmu ma qala fihi qala haddathana wato ma ƙila fihi ƙala haddasana ilimi shine a ce maka haddasana fulanu ƙala haddasana fulanu hal ya zuwa annabi ayar qur'ani ƙala lahu da kuma haddasana amma don ba a wanda ba wannan ba to fa wasu wasu shayadini an gane da kyau to ya ce wasu al'ila haka ka roƙi ubangijinka subhanahu wa ta'ala a kullum hifza hifzika ya dinga kiyaye maka wannan abin da ka haddace na ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ragiban fi fadlihi halin kasancewarka kana mai kwaɗayi cikin fadala ta ubangiji fallahu khairun hafiza Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairin masu kiyayewa daga cikin masu kiyayewa yafi kowa kiyayewa abin da aka buƙaci kiyayewarsa a wajensa na'am وقال أيضا رحمه الله أبيعوا وجدوا ولا تكسلوا وأنتم إلى ربكم ترجعون ولا تهجعوا فخيال الورى قليلا من الليل ما يهجعون waƙala ayyuban rahimahullah wannan babban malami ya faɗa hallo dai Allah ta'ala ya jikansa da rahama ya ce adi'u wajiddu wa la taksalu wa antum ila rabbikum turja'un wa la tahja'u fa khiyarul wara qalilan min al-layli ma yahja'un na'am ya ce adi'u ku yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ku zamanto masu biyayya ga Allah masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajiddu ku yi kokari ku bazama kokarin ku wajen neman ilimi wala taksalu kada ku zamanto masu nauyin jiki wajen ayyuka na alkhairi kada ku zamanto masu nauyin jiki wajen karatu masu kasala wa antum turja'una ila rabbikum ko ana mayar da ku ne zuwa ga ubangijinku wala tahja'u sannan kuma kada ku dinga sheka barci da dare kada ku dinga barci fa khiyarul wara zababbun talikai bayin Allah na gari qalilan min al-layli ma yahja'una aya ce ta alqur'ani ko kadan ne ma da- daga dare suke baratantaka a cikin dare kanu qalilan min al-layli ma yahja'una haka Allah ya ce sun kasance kaɗan ne ma a cikin dare suke yin barci idan awa goma sha biyu muke da a a cikin dare awoyi yan kaɗan ne suke bartan ta bi wuce awa hudu ba awa takwas duka suna bautar Allah ba suna tiktok ba ko suna whatsapp ko suna hira a suna ibada mun gane da kyau shine anan yace adi'u wa jiddu wa la taksalu wa antum ila rabbikum turja'un wa la tahja'u fa khiyarul wara qalilan min al-layli ma yahja'un na'am وينبغي أن يستصحب دفترا على كل حال ليطالعه وقيل من لم يكن له دفتر في كمه لم تثبت الحكمة في قلبه na'am wayan bazi ya yi kamaci ga ɗalibin ilimi an yi tashiba daftaran ya dinga abokantakar takarda ya zamanto yana da takarda ala kulli halin akan kowane lokaci akan kowane hali ya zamanto akwai wani littafi a cikin aljihunci da kowane lokaci in ka matse mishi lamba zai hudu maka littafi shi da ba kuɗi bai tara inda wani ɗan littafi wanda ya kai kaman bai wuce haka ba kawai sashi a cikin nan wani in ya taba shi da kaya wani akwai kaya liyudali ahu saboda ya dinga leƙa shi Mm, saboda ya dinga leƙa shi lokaci zuwa lokaci ya ɗauko kayan shi a cikin jama'a ya buɗa ya karanta kayan shi ya yi kamace ga ɗalibin ilimi kada saboda gudun kala a ce maka kai mai karatu ne ka wasa leƙa littafi a cikin jama'a in dai har ya zama to larura ne dole sai ka je cikin jama'a ko to yanzu da Allah ma ya kawo nesa kusa da salula da sauransu yana kana zaune a cikin jama'a wancan yana waza wancan yana waza wancan yana waza ko ya hudo salular shi ya buga fuska kai ma ka dauko ta ka buga fuska ka gode littafin da kace so ka karanta a ciki ba sai ka hudo da littafin ba yanzu mun gane da kyau wakila aka ce mallam ya kullahu daftarun fi kummihi dukkan wanda ba ya da daftar wato 'yar kurrasa wanda zai dinga rubucewa fa'idodi da ya jiyo a makaranta duk wanda ba a samu ba irin wannan takarda a cikin ajihunsa lam ta tsubuti hikimatu fi kalbihi hikima ba ta tabbata a cikin zuciyarsa duk wanda ya zamanto yana jin kunyar a ganshi a titi yana karatu shi kuma larura ce ta bukatar da shi dole sai ya zauna a titi to bayan da za a shi kuma hikima ta tabbata a cikin zuciyarsa na'am وينبغي أن يكون في الدفتر بياض ليكتب فيه ما سمعه من أفواه الرجال ويستصحب المحبرة mihbarata ويستصحب المحبرة ليكتب ما يستمع وقد ذكرنا حديث هلال بن يسار na'am malam ya ce wa yambazi ya yi kamace ga ɗalibin ilimi an ya kuna fid daftari bayadun da ya tuba fihi ma sami a min afwahin rijal an ya kuna bayadun ya zamanto an samu bayala fid daftari a cikin wannan kurrasa tashi a cikin wannan ɗan littafin da yake rubuta fa'idodi a ciki mun gane da cewa an san bayala yawwala yawwala wannan ita ce bayala ba liyaktuba fihi ma sami'ahu saboda ya dinga rubucewa abin da ya ji a wannan bayala din ya dinga rubucewa abin da ya ji min afwahir rijali daga bakunan malamai na fa'idodi abin da ya ji na fa'ida shi kenan gashi wannan hadisin an mai sharhi kaza kaza kaza shi kenan sai rubuce wannan sharhi ya yi alama don ya zama to ya tara wa kan shi ilimin littafin da kuma na wajen littafin a cikin littafin daya wa yastashibal mihbarata sannan kuma ya yi kokari ya dinga abokantakar taddawa da kowane lokaci a gaishe da taddawa kamar da muka yi bayani a karatu na baya magabata haka suke da ya taddawa su a cikin ajihunsu da alƙalami tana ɗan jin wata fa'ida shi kenan dama da takarar su ɗauko su rubuce to amma yanzu sai Allah ta'ala ya kawo ya kawo mana nesa kusa da bikinka duk a ajihunka nan na gaba da waɗansu yan takarun da ka cika kamar wani mushe kawai za a ɗanyi wata fa'ida haka hudu ka rubuta kayan a wani ba zancen ka ce ka ta ka raka neman taddawa da sauransu ya kokari ka mallaki bik in za ka tafi wajen karatu ko za ka tafi wajen wata tattaunawa ka tafi da shi da takarra kada ka mance takarra idan ka je ka in wani hadisi aka faɗa wanda baka taba jin sa ba ka rubuce shi da in ka zo gida ka yi kokari ka haddace shi wata magana mai tsada aka faɗa ka rike ta in ka zo gida ka rubuce ta in baka je ba da bik da takarra to ka yi kokari ka yi tasjirin karatun a salula in ka zo gida idan ka saurara wuraren da ya kamata a ce ka rubuce ka yi ado da sauransu ka mai sharhi da saura duka he ka yi su mun gane da kyau wa kada zakarna hadisa hilal ibn yasarin a malamin shi hakika mun ambaci hadisin hilal dan yasar wanda yake bayani akan abin da ya shafi muhimmancin taddawa lokacin da shi wannan sahabi na ma'aiki ya mafalkin annabi yana gaya wa sahabban shi wani ilimi mai albarka sai ya ce wa maza Allah sallama ya sake ta samai karatun da ya koyar da sabai maza Allah ce kana da kai taddawa ya ce a ce to hilalu wasiyar da zan maka shine ka yi kokari a kullum ka dinga zama da taddawa dan alkhairi a tattare da ita yake da kuma waɗanda suke ɗauke da ita har ya zuwa ranar tashi aljawa mun karanta shi a karatu wanda ya gabata wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an